بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهضي ولتعتب بنظرة تأتي لنا بالظهر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala ya sake gama ma wannan jalsa ta mai albarka na karatun maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka gabatar cewa za mu ci gaba da karatun mu na maulidi a cikin wannan littafi mai albarka ishiriniya ta imam albazazi radiyallahu anhu da ibn muhayyab wadda yau muna goma ne ko goma sha ɗaya ga watan nuwamba watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas wadda za mu tashi a farkon harafin kafi wadda a harafin kafi insha Allah za mu tashi kamar yadda aka alkawarta a maulidin jiya da muka yi insha Allah wadda za ku tallafa yau ban sanya karatun zai zama ba muryan ta zama wani iri sai dai ko mai baiti kalbaiti kila saboda yanayin da na samu kai na yau ƙari da muka yi double na sumunoni da ya ƙari da safe muryar ta yi wahala aka je aka yi ƙari har sumuni biyu bayan sumuni ɗaya na safe muka zo aka yi tani a mai catsawa sosai kuma da yamma gaba muryar ta ƙari na yi ɗan da barbaru duka da yamma na san ba mamaki ta nemi dakushewa a hanya daga ina ga mai baiti kalbaiti yau zai fi tallafa mini bismillahirrahmanirrahim الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومقداره العظيم والع سن النفس واصرف عن اللهو والتدي لمرئ نبي بالرسالة مهتدي لو السؤدد علي على كل سؤدد كبشر قال الهاشمين محمد تقدمه للأنبياء لا شكي والمصطفى لله بين عباده شفيع الورى المقبول يوم مآله يقدمه كبير عظيم القليل منه ولادي فما شاب إلا بالطهارة والنسك أشرب الإيمان قلبي ربه وإن قيل ما تشتهي قلت قربه أسافر معناه وألزم تربه كذب يكون من قد سلر قلبه فلا شك من شك ولا شك به الله فإله وعباده بالشوك تلك وتخرق لكري رسول شعور ليس يلحق خلال القريب سياك إقوب وشيت بأس كريم ومن تنجي دلاء المقر جلال زمال فرغدين مزائها في العراق زائر وبأذى مقا ترى جبلك وجه اليوم أذبان بون بها كمال كما شق الكما قوبا نتقى وللكما قلت الكتاب أني الله على خيرك كلا الفاسد تيه فكم آدم فضل فكم بمزية ورشية قلبية قدس لدن كما تقول الرسل خير فياتي ومزيدنا الله ولما ارتضى الله للوالدين بكى وجلال بنور النبي بكى ولم أبي عليه الوالدين بكى تسعى إلى الناس بالناس غيبة وشتى نقى بين النبوة والملك لما طاب منه النسل والفرق يا قوم سبا علينا للهدى من حسين يبقى بقاء إلى الرحمن عبد الله نبقى قدر المزايا والعطايا وابا إلى الخلق ما فوق المعلق الله للأرض الله البرية قالوا لك صلت الأنصال بالأرض قد فقال لك جل أن يبلغ شبوه فقاكرم سجايا ملك الله كفه تبلور فاسترجب الإنس بالملك والعقب بالقرآن يا رفسي قهر الخلق لك بالذي جلقه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فولك والخاتم لما سوانا سيرت الجلال إلى صراطك المستقيم ولا خالق الإنكار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله wannan malafi na kaula sanin imam al-fazazi radiyallahu anhu ya ce سل النفس واصرفها عن الله واتجه ملئ نبيا بالرسالة متجه له السؤدد العالي على كل سؤدد كما شرفا للهاشمي محمد تقدمه للأنبياء بلا شك سل النفس يا كيف أقوى من جوانا للتاجي من كراتوانا للتاجي كل غير كتنجي رنكا ka kiyaye ranka shi ne sirrin nafsa siyana kenan kariya kai kariya wa kanka ranka zuciyar ga wasrif ha ka juyar da zuciyar anil lahwi gabarin shiga harkar wasanni harkar wasanni waddadi da warki lahu da addadu a nan dukkanin su daya wasa da warki kada yadda zuciyarka ta fuskanci lamarin wasa ka juyar da ita ka barin wannan ka kiyaye ta ta bar wasa ta bar warki ta koma ne liman ibn nabiyyin ta koma yabon babban annabin nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutajin bin risalati abin shiryarwa da aike abin shiryarwa da aike lahus sudadul ali go ko ne as-sudadul ali shugabanci madaukaki lahu ya tabbata ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shugabancin da ala kulli sukudanci ya zama saman duwar shugabanci ya birni shi duwar shugabanci shugabancin manzan Allah ya yi sama da duk wani shugabanci saboda shi sayidin tsada ce ne shugaban shugabanni saboda haka shugabancinsa ala kulli sudani ya ɗaukaka bisa dukkan shugabanci taqaddumuhu lil anbiya'i gabatuwansa shine na gaba gaba a daraja ta isa da cika da kamala a cikin annabawa bila shakki wanda maganar nan gobe da wata kokonto zamowansa na gaba gaba a wurin girma da cika da daraja a cikin annabawa wanda ba shakka a cikin wannan maganar ka ba sharafan wallahi ya ishi manzon Allah daraja a ce dukkan annabawa shine a gaba ya fi su komai to ka fashi rabon ya ishe shi girma ya isa girma ne da hashimiyi gaba hashimin dangi mu'ammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa shine abin zabin Allah huwal mustafa lillahi shine abin zabi ga Allah Allah bai da wanda ya zaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi baina ibadihi a tsakanin tsakanin bayansa tsakanin bayansa ya zabe shi ya fifita shi ya ba shi khususiyat wanda bai ba kowa ba cikin bayin nasa wa ya samu haka shafi'ul wara shine mai ceto dukkanin halitta gaba daya wanda duk isan mutum to sai ya shiga ceton manzon Allah gobe kiyama har annabi Ibrahim kowa shafi'ul wara mai ceton halittar Allah almakabulu yau ma'adihi shi ne wanda za a karɓi ceton nasa a ranar da zai koma gobe kiyama Allah zai karɓi cetonsa shi ne shafi'u shi ne mushaffa'u kenan wanda za a karɓi abun karɓan ceton nasa gobe kiyama aha sai ne wa munkizuhum manzo Allah shi ne mai tsamo mutane mai tsamo halittu min gayyihin daga batansu da suke ciki ya rashadi ne zai tsamo su daga wannan batan ne da shiryarsa da Allah ya bashi hannunsa kabirun manzo Allah babba ne sallallahu alaihi wasallam azimul qadri mai girman daraja ne kuma ba wai lokacin da ake magana kadai yake da girman daraja ba mundu biladihi tun ran da aka haife shi to da darajarsa da girmansa ya zo sallallahu alaihi wasallam shi yasa Mulama Shehu Ibrahim da Allah ta'ala a cikin taniya ya faɗa ya ce Shehu Ibrahim tun ran da ya faɗi yana jariri yana cinciri ya faɗi ya su jada bai sake jatil mubtahili da su jada irin ta tsoho dottijo su jada mai kyau irin na tsoho dottijo haka manzo Allah ya faɗi shi da daga zuwan sa duniya saboda haka kar ka dauka wai bayan ya girma ne karatocin nasa suka samu a'a tun yana tun mun zuwa lafi tun ran da aka haife shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fama shabba manzo Allah sallam bai yi samartaka ba illa bin taharati face sai a cikin tsarki kasan samartaka wani irin yanayi ne wanda kowa a wannan zamanin to ba a magana akwai haraka ta yawace-yawace shiga inda ba sa ka ba yin abin da ya sake shulda ya sauka layi da abubuwa ne samari dai an sani to manzon Allah sallallahu bai zam bai samartaka ba sai a cikin tsarki sallallahu alaihi wa sallam wannan suci da kuma ibada cikin tsarki tsarkaka da kuma ibada samartakarsa gaba ɗayanta kulin na salati wa nusuki ko wa mahyayi wa mamaci lillahi rabbil alamin to wa nusuki kenan ibadu ya tashi cikin ibada tun yana karami sallallahu alaihi sai ne laqad ashraba al-imanu qalbi hubbahu al-imanu kaga imani da Allah ya bani din nan laqad ashraba qalbi hubbahu haƙiƙa ya cuɗanya zuciyata da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama in dai da imani na gaske to akwai soyayyar manzon Allah in dai da imani ba sa da kuwa muddin mutum mai imani ne na gaske to zaka tara sai na so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka imani na ya cuɗanya zuciyata da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa in qila li ma tashtahi idan da za a tambaye ni aka ce mini kai kan wai me kake sha'awa ne me kake sha'awa ne kai alfazazi qultu sai in ce qurbahu samun kusanci da annabi Muhammadu kadai nake sha'awa a ce gani ga manzon Allah to shi nake nema shi nake sha'awa Allah ka ba mu kusanci da manzon Allah sisi usafi'u makanahu in samu in yi musafaha da mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alhumu turbahu in samu in sumbanci turbayar raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina tambaye shi da yake sha'awa ya ce kusaci da annabi ma'ana ya je ya ziyarci annabi ga shi ga manzon Allah shi ne magana ya yi musafa da mazaunin manzon Allah ya taba da hannunsa kenan sannan ya sumbanci turbaya kasar raudan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne babban abin da yake sha'awa a rayuwarsa kaza fayyakun man kaddasa Allahu kalbu kaza kaga inda na kaga abin da na faɗa bayan nan mutum ya samu zuciyarsa ta kwacuɗe ta cuɗanya da ƙaunar manzon Allah su sallam mutum ya samu ya ce ya yi musafa da mazaunin manzon Allah su sallam magana kuma zilhu kenan ya samu ya sumbanci turbayan raudan manzon Allah kaza to wannan kamar haka ne falyakun man qaddasa Allahu qalbahu haka ya kamata duk wanda Allah ya karkace mai zuciyarsa ya kamata ya zama shi ma ta sha'awa haka ya zama abin da yake sha'awa sai haka wanda duk Allah ya karkace zuciyarsa to kamar haka ya dace ya zama shine ma'ana kaza fallakun umurni ne kamar haka ne ya kamata ya zama waye man kadda sallahu qalbahu wanda duk Allah ya karkace masa zuciyarsa yayi kokari ya zama haka wala shakka min shakki wala shirka min shirki fala shakka min shakki daga babu wata cuta ta kokonto tare da mu wala shirka min shirki babu wani rabo kuma na kafirci na shirka tare da mu kaga wannan gurin bibiyu ko tutu shakka min shakki shirka min shirki kowanne daban da ɗan wansa wala shakka min shakki babu wata cuta shakku na farko cuta min shakki na biyun kokonto shakkan ainihin da sani a zaru da shakku shakku na kuma la shirka min shirki ko babu rabo na daga shirka na kafirci tare da mu in dai ka so manzon Allah ka samu ya tabbata cikin zuciyarka to ka rabu da ciwo na kokonto ka rabu da dukkan nau'in rabo na shirka shirkan makamun iman da islam da iman da islam duk kara wani su kasan shakka din na maba kadai hatsari bane kullum kai kana cikin shakka abinda kake kai din baka yarda wai da wai Allah kai mu lahira wata Allah kai mu lahira a haka kake yanzu kamar lamarin shi Ibrahim kaula ne wai wai ka zo kana wai kana cewa to ta Malam Ibrahim Mansur yace wannan Allah bai musu sa'a ba sai kaji suna cewa wai muna muna tsammani tsammani a shirkayen a taufik ne eh, taufik ne shirkayen wanda za ka kama lamarinsa kai ta ganin manzon Allah har kana shakka ta ina a banda da lamarin shirkayen ka wallahi dalila ta ta rana zama gaskiya Da rana ta fito ba wanda bai san da rana bane ko sai ya tambaya wai yanzu kam ni da rana ne ko dare yayi a kowa ya san da rana ne to wallahi ka dalila har ba gautar da sun sani shi ne wala shakka min shakki babu wata cuta daga kokonto wala shirka min shirki babu wani rabo na daga shirku duk nau'ukan shirku tattare da mu tun da mun samu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin malamai ya zama dole in ba haka ba shakku min shirki shirku min shirki sai ka ce babu wani eh, shakka daga shakka babu wani shirka daga shirka bala'i in dai ba malamai ka haka za ka faɗa haka larabci ne bala to amma ba haka mana ban take ba kuma saboda ka bin malamai a musu ladabi dole ne za ka samu ya falillahi sabbun ba ta wawa muwarraqun وأتباعه بالشوق تذكى ومن akwai iko a saman haɗin ko babu babu yau ma na san dai za a yi haka na rashin diga wani tukuranku to sabbun ko ina ji ko sabbun mai tsananin bege ga manzon Allah sallallahu ba da yawa yi gari wawa alhalin yana mu'arrabun abin hanawar bacci mai tsananin bege da ya kwana yana abin marashin bacci abin hanawan bacci falillahi sanin lamarin wannan mutumin sai Allah irin wannan mutumin sanin lamarin sai Allah falillahi kenan in kaga dama ka ce falillahi ma dallata sabbun mai tsananin bege wa hawa bata wanda ya waye gari wawa mu'arrakun alhali yana abin hanawan bacci ya kwana yabo da salati ga manzon Allah sallam kai ma da lada irin wannan mutum wanda wa akbaruhu hantarsa an yi jami ne don girmamawa bi shauki tuzka ana hura hantarsa hurawa na gasawa kenan ana hura hantarsa da shauki ga manzon Allah wato horaku ana soya ta da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hantarsa ana hura ta ana gasa ta ko soya ta ko tukraku da kabari rasulin saboda tsananin ƙaunarsa ga haɗuwa da raudan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ziyartar rauna mana kabarin manzon Allah sallam sha'uhu laysa yulhaqu wanda fagensa abu ne wanda ba a riska fagen manzon Allah wa ne mutum ya ce ya riska sai kai gudu irin na bambalaki da doki in garma kai gudu yadda kake so ka saki linzami ba inda za ka ji a cikin fagen manzon Allah sallam ka tafi ka tafi baka taka ko ka ba saboda faɗi gare shi yasa alfazar ya ce sha'awuhu fagen manzon Allah laisa yi haku wanda ba a lisani kila irfaihi dukkanin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umman wa aban kenan fi siyarati mu'riku mai matukar asali ne a cikin shugabanci kila irfaihi dukkan gabansa umman wa aban bangaren uwa da bangaren uwa sun samu wato duka gefen mai matukar asalantuwa ne cikin shugabanci in ka duba kakanninsa bangaren uwa ka haka dangana da annabi adamu kowa in ba annabi ba kamilu asiri wadda fi kowa cika a wurin kamala wurin Allah a cikin zamaninsa kowa a cikin kakannin manzon Allah bangaren maza da bangaren mata duka فواشيك من قس كريم ومن سنكي كو to nan ma ba a lura da kyau a ga yadda za a fasa fama shi ka ai ma'ana fama shi da ɗin nan ƙaddir lahu ma shida an gane ƙaddir lahu ma shida ko ƙul lahu ma shida ko kuma lahu ma shida an gane magana ka ce ƙul lahu ma shida in ka gana shi ne fama shida ɗin nan ko kuma ƙaddir lahu ma shida ko kuma lahu ma shida an gane manufan? shi ne mana ba mashi ganin mana kaddara wa mashi kaddara wa annabi muhammad duk abin da ka so na matsayi to ba ka iso ba ma balle a ce ka wuce ko kuma kullahu mashi ka ka gaya masa duk abin da ka gada ma wallahi ba za ka iso ba balle a ce ka wuce ko kuma lahu mashi ta duk abin da kake so ka fara ko ka kaddara na girma nasa ne faɗi kawai inda wurin daraja ne da isa da cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma shi da min qussin fa idan abin da kake so min qussin daga asali daga asali ne daga gare shi kai ne mai karanci ne na asalin sa mai karanci wa min samki da kuma rufi dan ba bayani dalla ne ya asali da kuma rufi ussin karimin mahaifiyar annabi muhammadu sanki rufi rufin da ake haka ko baban sakin sirri na abdullahi shi ne ake nufi a wurin faɗi duk abin da kake so na girma da isa da cika akan waɗannan dottijai guda biyu na na aminatu alayhi salam da sai abdullahi alayhi salam duk abin da kake so na daraja da cika da isa faɗi kansu shi ne manansa kama shi da min ussin karimin wa min samki aha sai ya ce jalalun sama lilfarka dai ne ko muzazihan jalalun zan Allah Muhammadu yana da wani irin girma da Allah ya bashi sama girman nan ya ɗaukaka lilfarƙataini birbishin taurari na farƙataini suna ne na taurari masu tsananin nisa a sama to annabin jalalun ma'ana lahu jalalun kenan yana da wata iriyar girma sama girman nasa ta ɗaukaka lilfarƙataini sama da taurarin farƙataini muzafihan ya ni musu nisan gaske ya yi musu nisan gaske sallallahu alaihi wa sallam khilalun manzo Allah yana da wasu irin dabi'u halayya na girma ka zahirin rautu kai ka ce fure ne na dausayi a wurin kyawun dabi'unsa ka san fure a dausayi yana lip lip lip ya kore kyan gani to haka ɗabi'un manzon Allah suke sallallahu alaihi yadda fure a dausa yake da daɗin kallo yake da burgewa haka ɗabi'un manzon Allah su sallam shi ne yake cewa hilal yana da ɗabi'un girma ta zaharin rauni kamar furanni na dausayi a daha mufattahan ko furannin da suka zama mufattahan abun buɗewa sun gama girma sun buɗu yadda za a ga kansu ɗin nan to amma nan ma na dausayi irin su yadda suke da burgewa haka halayyar girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jamalun manzon Allah sallallahu yana da wata iriyar kyau yana da tsananin kyau ka waje ne yaumi ko ko ba ko ko ba ne ka waje ne yaumi kai ka ce farkon wuni ne kyau manzon Allah yadda yake da haske in ka hango fiskar manzon Allah kamar farkon yini ka wace yini yau ne kenan fiskar yini kan farkon yini yake yake nufi yana asfara musbi'an kamar farkon yini ne da ya haskaka yana mai wayan gari musbi'an yana mai wayan gari lokacin da gari ya waye hannu ya daga din nan yadda gari ko ina ka kalla za ka shi da haske to haka can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ko'ina ne kowa yana kallon wannan kyawun kamalun annabi na da cika da kamala kama shakkal kamamu anil duha ko haka ne ko ba ka wani shakka ne kama shakkal kamamu anil duha kamar yadda girgije yake tsagewa daga lokacin walaha an gane bayanin kuwa yanzu misali zan buku misali ya kawo yi gari lokacin da rana ta fito sai gari gaba daya sai kin rana sai wani kawaton girgije gajimare sai yanzu ya rufe da Allah za a ga rana ba za a gani ba ko tun ya tsage rana ta fito ba ya kauce gefe rana ta fito ya za ka ga gari da ana cikin duhu ya ga yaya manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kamar haka shi ne misalin da ya buga mana a nan wa zikrun annabi yana da wani irin ambato madaukaki sunansa ya je in ba inda sunan manzon Allah bai je ba wa zikrun yana da wani ambato kama ne fuddal khitamu an miskin kamar yadda in an balle marfin turaren almiski yimkin da aka masa marfin da aka masa ana ballewa ya baka jurin kamshi ya tashi ko to haka an batun manzon Allah a duniya kawai ina gaje sai kaji Muhammadu sallallahu wa rafa'ana laka dhikraka shine wa dhikrun din kenan an dauka ka amalanka duk inda aka ce a duniya sai an ji sunanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne wani kuran yana da wani irin an faɗo kama buddal fitamu an yi miski kamar yadda idan an ɗauke yinki daga turaren almiski na balle marfin haka sunan manzan Allah yake tashi a cikin duniya ko ina ana jin sa ala khairi khalqin lahi azka tahiyyati azka tahiyyatin mafi tsarkin gaisuwa ala khairi kalbin lahi ya tabbata akan mafificin halittar Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fakan da yawa manzon Allah haza ya tarar da min fadlin wato fifiko zalla da yawa ya tarar da fifiko min maziyacin ma'ana wa kan min maziyacin kuma da yawa manzon Allah ya tarar da darajoji iri-iri ga fifiko da Allah ya bashi ya fi halitta gaba da ga darajoji darajajin ba a ruwa kauka ba da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawan gaske wa min shiyami da yawa kuma aka samu ɗabi'u na halin girma wanda suka tare a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulumiyatin madaukakan ɗabi'un girma kuma sai ne na kudusiyatin masu tsarki ɗabi'un girma maɗaukaka masu tsarki sun tabbata da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam karamatu ma'ana mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce karamatu karamatu ga ga annabi to mu'jiza mu'jizatu ga waliyi kuma shine zai zai zauna a matsayin karama za ka gaba ya sa hashiya mu'jizatu in ka lura za ka ya sa hashiya karamatu mu'jizojin manzon Allah ko kuma fifikan manzon Allah kenan tunda manzon sa tafi nasu ya fi su kenan ya rusri fifikon sa karancin sa a ga manzanni gairu kafiyatin ai ba abu abu ba abu ne koyayye ba a fili yake annabi ya fi manzanni ya kake mafanin annabawa ko kuma sauran wada na kasa da annabawa manzanni ma annabi ya fi su fifikon kuma wani abun ɓoyewa ne a fili yake humus silku su waɗannan humus silku nasman ko su kamar siriri ne na cikin shirin lu'ulu'i an gane yadda manzanni suke kamar silili na cikin shirin lu'ulu'i yadda yake misali sarƙa na lulu irin sarƙa mai tsadan gaske din nan da mata ake musu a shirya lulu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya jera su din nan in ka gani ai wani sha'awa ko to annabawa kenan kamar haka suke wawa wasi'atus silki shi kuma sayyidina rasulullahi shine na tsakiyan wannan sirili ne tsarin sarka na tsakiyan a nan ba ana yin wani kwandage ba mai girma babba a tsakiyan nan gama sarka ba ana yin wani babba wanda shi za ka rika hange ba ko to manzon Allah ke ne su sauran annabawan su ne wannan silili shi kuma shine wannan mai kama da tambarin wanda ake sa a nan in babu shi to sarka ya zama kamar lokulon kawai kamar wani igiya kawai ta kama amma an sa wannan din to shine adon sarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake a cikin manzanni gaba daya Aha. Na'am. Falammar tabahu Allah lil wa'i aibatan. Falammar tabahu yayin da Allah ya yarda da shi aibatan a matsayin bulgani lil wahai na wahayin Allah bulgani. Ita kan kura wahayin Allah bulgani. bayan kun birga mai labaru wata jaka ce da ake tura labaru a ciki sai aka dawowa ana ana ana ba ku kanan kanan ko kullum kuna jin ana jin labaru a gare da ake birga mai labaru to ai birga mai kenan wuya wanda ake sa irin abin da dan jakan da ake sa kayayyakin sawa din nan a jiki su riga bai wando da su waye waye shine birga ne to manzon Allah shine birga min wahayin Allah Allah ya yadda da shi ya mai da shi burgani na wahayi ana ta turo wahayi duk wani manzo wani kaga sau hudu kawai ma jibril ya zo masa kamar wahayi amma da misal da jibril ya zo masa dubu ashirin da wajen yana zuwa yana komawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aha wajallala daibata binurin binurin nabiyina ko wajen lalatai bata Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya manzon Allah sallam a matsayin wanda ya zo jallala ɗaibata ya zo ya lullube madina Allah ya lullube madina bin nurin nabiyina da hasken annabawa annabi Muhammad sallallahu walan yan'a fi halin alil haqqi kaibatar walam yan'a anil haqqi manzalla bai taba nisantan Allah ba haƙƙonan Allah walam yan'a anil haqqi manzalla bai taba nisa da Allah ba fi alim a cikin kowane irin yanayi gaibatan a ce ya buya ya faku gabarin hudurin ubangiji annabi bai taba kullun yana wurin Allahnsa kasahu ilahin nas haibatan Allah Ubangijin mutane ka samu haibatar ya lullube manzon Allah da kwarjini in nafi a cikin mutane duk duniya ba mai kwarjini irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa kwarjini wanda kamar yadda aka faɗa wata rana wata tsohuwa ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ita fara mata aikata gaba ɗaya tana bari saboda ɗabar yadda ta ga kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce duk dattawa manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu ba sa iya kura annabi ido su kalli annabi kurukuru ba sa iya masu iya kurewa annabi ido sai yara a cikin sahabbai shi yasa dukkan hadisai da suka magana zibobin annabi za ka taras yara ne suka ruwaito su a cikin sahabbai sirrar sahaba su suka ruwaito irin wayannan duka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa su haka ya tabbata irin su Abdullahi bin Umar da makamantar su kenan aha ya ka ce ta zo tana makyarkyata sai ta ce hauri ne ake yazi ki san wanda kanki ma ana illa ibnu imra'atin min quraish ta'kulu al-kathir ni ba kowa bane la ilaha illallah in ba wani ba dan wata mace ba kureshiya mai cin naman kilishi ta ga kisan wa kiyar ba wani mala'ika bane kika gani kike karkarwa haka saboda haka sai almazaziri da la'adu ya ce wa shattana ma bayan nubuwati wato tazara da ke a tsakanin annabta da mulki kai tazaran ta kai tazara karka ɗauka lamarin manzon Allah ko irin mulki ne na sarakuna ko kusa ba haka bane ai tazarar tsakanin sarauta da annabta nisan ba na wasa ba ne washe kana ma bai nan nufin wace wani mulki ya yi nisa sosai ta zara da na ɗawa min wani min wani ne asiri wal farko a ɗayabu wasa ba alaina lil hudaminu sayyibu la qadaba min wal asl haqiqa asali na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka walfarku a tsayabu amma reshen ya fi tsarki ma daga asalin an gane bayani nan kuwa ba gane ba maimaita alfaza zira tilane ce ya kadda ba min hula asul hakika tsarki asali na daga manzon Allah ya tsarkaka walfarku a tsayabu reshen kuma ya fi ma daga tsarki ne kenan aslu a nan da alfadar ya ce daga ɗaba minul aslu haƙiƙa tsarki na daga annabi ya daɗaɗa ya tsarkaka wato ana nufin kakannin manzon Allah sassalam kakanninsa kama daga sai na abdullahi kai ta tafiya abdulmuttalib haka har ka ce adinani suna kowa mai tsananin tsarki ne a cikinsu duka masu tsarki ne kakannin manzon Allah asulu minu kenan la kadaba minu asulu shine ma'anarsa wal farqu aqyamu reshen wannan asalin kakanni kenan wanne ne reshen annabi Muhammadu shine reshen da ya rasantu daga cikin wancan asalin a ɗayyabu shi ya fi ma asalin tsarki shi ne ma'ana ko kana ji annabi za da ya tashi da kakannin nasa wa ne su ngana magana manzon Allah ina wal faru a diyabu reshen ya ji kamshi ya ji tsarki daga tushen eh to shi ne duka ya fita ko wasaba alaina lil huda min usayyibu wasaba alaina sayyibun sayyibun wani mamakon hadiri lilhuda na daga shirya minu daga manzon Allah saba alaina ya zubo a kan mamakon hadiri na shirya daga manzon Allah ya zubo a kan wanda daga ya shirya wallahi daga manzon Allah ne shi kwararo mamakon hadiri na shirya kai ma ka samu ya zubo a kan ka zama shiryayye Allah ka daɗa mana shirya habibun ila rahman manzo Allah masoyi ne zuwa ga Allah ar-rahman abdun wani irin bawa ne na Allah muqarrabun abun kusantawa da zaci kafirul mazaya mai yawan wato darajoci ne wal a'a mai yawan kyauta ne mai yawan baiwa ne mu'abbabu mu'abbabun ila al-khalqi abun so ne ga halitta halittun Allah suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'ul mu'allim mai madaukakin matsayi ne shi aliddarki ga barin riska ba wanda ya sai ce wai zai riski matsayin manzon Allah matsayinsa ya daukaka abin daukakawa ne ga barin wani ya riskan matsayi tsuwa ne mutum tsuwa ne mutum ko kai ne annabi Ibrahim za ka yi haƙuri in an zo ana magana matsayin manzon Allah ba kai saka kai ba لقد أوسع الله البرية عرفه لقد أوسع الله البرية عرفه حقيقة الله أوسع البرية عرفه يا يلوتاوى halittu gaba daya rahamar manzon Allah sallallahu ya rarraba wa halitta kakaf jinkai na annabi Muhammad ya amsa laqad sallatil arsalu fi al-ilmi qalbahu haqiqa manzanni sun yi sallah a madaukakin wato baitul maqdis kenan kalfaru a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su Allah ya dawo da su har wanda ba su taba mutuwa ba da ma wanda suka mutu ka annabi ya wuce gaba ya ja su sallah shine nan daga sallatin arsal hakika manzanni sun yi sallah fil ulmi a sama kalfaru a bayansa ma'ana wuri madaukaki baitul maqdis kenan lakan jalla an an yabluka shi'in wasfahu babbar magana kenan to za ka yi waka ma ka fara tunani sai dai kai kawai amma karka an an an ma dukiya na laqad jalla an an yabluga shiru wasfahu annabi ya girmi a ce wai waka ta kai makura wurin sifar ta manzon Allah a gane shi a ya wuce nan manzon Allah hakika ya girmi ya girmi haka an yabluga shiru wasfahu a ce wai waka ta kai makura wurin siffanta manzon Allah a gane shi hakikalinsa da zancen da hakika ya girmama a kan haka wane waka har gafe da shi ala wani mutanen da ke wace walakin na hukar gadon mutanen ta sun bar wawan geci inda a dangane da sifofin manzon Allah masu wakan sun yi sun yi amma sun bar wawan geci wanda kamar ba a taɓa ba a wurin sifofinsa karimu sajaya mai karancin wato ɗabi'u ne mallakan lahu kaffahu riƙabar wala Allah ya mallaka wa tafin manzon Allah wuyaye na halitta gaba da dukkan halitta Allah ya mallakar wa manzon Allah wuyansu suna matsayin bayansa ne gaba da kan halittar Allah amma abin mamaki a fastaujabul iska sai suka cancanci ‘yanci bil mulki da mallakan nasu ne. Ka taɓa da halin girma irin wannan? Annabi ya dukkan halittar Allah gaba ɗaya suna wato wuyayen suna ƙarƙashin manzon Allah sallallahu Ya zama mamallaki gare su da ya suna tashin hannunsa. Amma abun mamaki ba su kawo jami'inka sai suka cancanci ‘yantawa, ‘yanci. bilmulki tare da yan mallakan da ya musu ya ce duk ya yanta su kam duniya da ya yanta kowa ɗani amma in ba haka ba a duka mu bayan manzan Allah ne dukkan mu duniya ake zama bawa wani sarki ma haka bai yi annabi Muhammadu wanda Allah ya bashi sama da ƙasa gaba ɗaya duniyar nan ba da kake kallo dukkan ta gaba ɗaya da abin da ke cikin ta na alatu da komi Allah ya ce dukan taimama manzon Allah ne matsayin dukan taimama yake a wurin manzon Allah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura tahura dukan buka taimama gaba ɗaya duniya gaba ɗaya ta sai kana ta cewa ka ka dan samu yaran ka dubu dari kana ihu ba da kaman ka a gari dubu dari ka da duk abin da aka mallaka a duniya kakam wurin buka taimama manzon Allah ne su sallah kai kake ihu ka samu kuɗi matsayin abun kenan a wurinsa aha wal haqqu bil burhan huwa al haqqu sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya wanda bil burhani yurafu ne ne sidqahu shine gaskiyar da ake gane gaskiyar ta da hujja an gane magana nan huwa al haqqu bil burhani yurafu sidquhu shine gaskiyar da ake gane gaskiyarta da hujja ai ba gaskiyar da gaskiyar ce amma ya a zo a yi wahala wurin ba da hujjarta amma manzon Allah gaskiya ce wanda ake gane gaskiyarta gaskatan gaskiyar da hujja in hujja kake nema ce wurin manzon Allah su sallu inda zai za a zo saboda ɗabar gaskiyar tasa zai zo da musulunci a ce wai su bara musulunta ba sai ya kira bishi a ce ce kan kaifin da kace a kira ya kira je ka ce ta zo ci a ce a kira ta zo kuma a zo da damo a jaka macece mutum ya ce wai baran yadda da kai ba gaskiyar ka ba sai wannan abin da yake cikin jakar nan ya yadda da kai yace yace fito da shi ya fito da shi yace kai da mu ya ban kuma ana tukunai da bai shi marabu waye ubangijin ka je ta koda Allah yana kawo kalmomi da lafuza na tauhidi yace to ni kuma man ana da mara kirari da yabo ga manzon Allah sun da kirkice wurin gaba da والذنب أفسعت كان عندي شيء رايم أديواني فما الذنب يتم والذنب إفساح عارفي كو to haka saboda haka gaskiya ce wal haqqu bil qur'ani yurafu sidquhu shine gaskiyar da ake gane gaskatan gaskiyar da hujja a fili in kana da hujja zo za ka gani aha هو الرزق للقلب الذي جل يعني فقه تا شيء دينكوا manzon Allah ke هو الرزق شيء دينكوا للقلب الذي جل جل ne faqhu ga duk babban lamarin da ketawarsa ta girmama ketuwanta ya girmama to Allah shi ne dinkewa gare ta duk lamarin da ya kece ya yake to da annabi ake ɗinke lamarin an gane bayani wannan asalinsa akwai shahidin sa ƙur'ani ko anna samawa ke lamba kana na ratkan fa fatakana huma shi ne ratkan fa fatakana huma rizqu fatku aha wal gawsu shi ne taimako ba'da ya'si utrika rizquhu wal gausu shi ne taimakon da kudurka yin kuru wanda ake riskan jin kansa ba da ya zama ɗebe tsammani sai ɗebe tsammani samun taimako ana zuwa wurin manzon Allah sai daga an samu biyan bukata kawai ka san yi bi musulmi yadda annabi yake kai ka ce mamako ne na girgice akhbalal arba wadda kuruko haka wadda wajibuhu mamakonsa akhbaral arda ya tamsasa kasa to haka manzon Allah yake wala min wal yashku babu wani harshe da zaka san da zaka ci inde inde ban an samu annabi to ba ka ji wani harshe yana kai kara ba wai dai wata damuwa wala muqulatul tabki babu wata kwayen ido da zaka ga tana kuka inde an samu annabi to ba kuka ba kai kara muddin annabi ka kama shi to ba kai ba kai kara ba kuka Allah ku share mana hawayenmu da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi ne karshen inda muka rera da mu kuma kula kuma mu bana a nan da haka sai a zama na gaba za mu daura daga inda muka tsaya din insha Allah tabaraka ta'ala amma gobe ba mu karatu a nan muna da kayya a kayan bana ya ci gobe ne ko wani ta yi bada gobe ne yana ci so saboda haka jini ma kuma ba jini kan ma abin kamar kusan biyu ne damun ajiye ya gobe ne kawai ko to ya zama biyu akwai ma ina ci garin gudu kamar limanin suna kira ni ya yi gayya to za mu duba dai yadda zai yiwu insha Allah ko sai ran laraba laraban ma yana da gayya to ban san garin ba an ce shugaban fitiyar islam na jihar ya ce ya gayyace ni da za mu yi majalisi wanda ya mara da kuma wani ma cuta ne titi to ban san garin ba za mu je mu duba takaice amma ina ga kawai mu za mu yi karatu don laraban kawai iska saboda gaskiya ni ban san ta inda maganin yake ba zan kira ce ba su kusuri kawai mu samu mu yi karatu tunda muna da tafiya a gaban ran laraba muke da karatu gobe babu a nan shi kuma babu ina a sanarwa ɗan zaruwa kawai cewa gobe za mu je kayarwa da insha Allah in mun yi sallan a koma gari ba haka ko mai kusan da kuma a nan kawai sun wuce ina ga yafi ko zai fi kyau duk wanda yake da faragar zuwa sai ya zo mu yi magariba a nan sai mu wuce insha Allah Allah wani je karu la daɗa mana ƙaunar manzon Allah Allah ka haɗa mu da manzon Allah Allah ka sa manzon Allah ya zama gatan mu Allah ka shaida mu masoya manzon Allah ne Allah ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya ana da muna da marasa lafiya wani suna asibiti Allah ubangiji ka tashi kafaɗin su ba su lafiya albarkan sirrin tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matan da suke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah muna roƙon ka ɗan kasuwar mu ka sa albarka cikin kasuwancin su masu noma Allah ka sa albarka a noman su masu kiwo Allah ka sa albarka a kiwon su dukkan bukatu ne gaba ɗaya Allah mun zuba su gaban ka duk ya mana su albarkan manzon Allah albarkan shi tijjani albarkan shi ibrahim albarkan mawlana shi kasu magoci رضي الله تعالى عنه يا رب يا رب يا رب وسلم وقل في سلامة الأرض يا رب يا إجراء يا مواجع جاي يا من لا يشرك الله ولا ولد بالنسبة له ولا يكتب أبدا يا من لا شبيه له وكما لا عدة لجاسر في غير ودل يا رب لا أحكام ولا لو كنت فريز الأمة خير خلقك النظم ولا نعلم منسب ولا عزم في المستقبل من سفر المختار سيدنا محمد كائن الأنسان يا عمر صلى الله عليه وسلم خير وراء جدا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت بالقتل بما سبق على سبيل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يقبل البلدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين